بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah madaukakin sarki da ya bamu wannan dama sannan muna godiya ga waɗanda suka shirya wannan zama Allah madaukakin sarki ya albarkaci rayuwarsu da addininsu da iyalansu kamar yadda ta gabata wato takarda ta gabata daga bakin ɗaya daga cikin manya-manyan malamai kuma ɗaya daga cikin jagororin al'umma a Sheikh Hidir Ibrahim Kaura Allah ya mai tukuici da gidan aljanna yayi magana ne akan rubon amana a cikin mu'amaloli kuma ya yi magana akan gabai da dama gaba ta farko da ma da yi magana akan ya yi magana akan rukun amana akan zamantakewan auratayya hakikatan yana da cikin cin amana wulakanta iyali ya yi wallazi na amanu la ta kunu Allah wa rasulu wa ta kunu amanatikum wa antum ta'lamun wa alamu annama amwalukum wa auladukum fitna wa anna Allah indahu ajrun 'azim Allah yana cewa ya kuɗin ku imani kar ku haɗinci Allah kar ku haɗinci manzon Allah kuma kada ku haɗinci amanonin da suke hannunku alhaji kuna sani kowa ya san cin amanar Allah ƙarara kowa ya san cin amanar annabi ƙarara to amma ta iya yiwa baka gane wace amana bace take hannunka sai Allah ya fito maka ya ce wa'alamu ku sani annama amwalukum wa auladukum fitna ƴaƴanku da dukiyoyinku fitina ne tsakani da Allah a yau duk bala'in da yake faruwa a ƙasar nan laifin iyaye ne ana fahimta ko ya hakuri ni malamin tarbiyya ne duk wata musiba da kaga ta faru a yau wallahi kai baba antal mas'ulul awwal kai ne abin tambaya na farko waɗannan yaran da suke shaye-shaye da kisa-kashe da kidnapping duk laifin iyaye ne iyaye da a ce sun tsaya tsayin daka irin amanar da Allah ya ba su matsalolin nan akalla da an magance fiye da rai bari ba ku misali jiya sallah muka yi kusan da yawan mun yi mene mun yi layya tsakaninku da Allah wane ne ya sai ragon layyar gabanin sallah da sati biyu ko sati ɗaya ya fita ya dawo cikin gida bai ga ragon shi bai shigo ka sai rago ka ajiye a gida ka fita ka dawo baka gan shi ba tsakaninku da Allah ka yi shi tsakaninku da Allah wane ne a cikinku yake da rago ya fita ya dawo ya ji ragon yana ɗaya ɗaya ɗaya yaya tun safe ba a ba shi abinci ba bai mamace shi ba laifi ba don mene ne za ku mutunta dabbobi ku lakanta 'ya'yan da Allah maɗaukin sarki ya ba ku kuma ku ce a zauna lafiya ba yadda za a zauna lafiya wajibi ne iyaye su sani da ci da sha da nuna addini nan da ake fada a wurin dauran aure ba ba al'ada bane addini la takunu Allah wa rasuluhu wa takunu amanatikum wa antum ta'lamun Allah ka tsare mala yayi magana akan rukun amana game da abin da ya shafi aikin albashi ku sani ita amana da kake ganta dabi'a ce ta annabawan Allah gaba daya duka annabawan Allah suna da amana kazzabat qaumu nuhin lil mursalin idh qala lahum akhuhum nuhun ala tattaqun inni lakum rasulun kazzaba ashabul aikati al mursalin idh qala lahum shu'aib ala tattaqun inni lakum rasulun amin manzala sallallahu alaihi wasallam radina bil amin malaika jibril amintacce ne na zalabihin ruhun amin duk inda za ka ji wani mutumin kirki a duniya amintacce ne duk wanda ba shi da amana bai taba zama mutumin kirki babu wani annabi ka ji ka karta soci shu'ara duk siffofin da Allah ya ba annabawa sai ka gansu ya ba su siffa ta amana da aminci shi yasa annabi Musa saboda rikon amana fatattako shi aka yi daga Masar ya fito bai san inda zai je ba bai da abinci bai da masauki amma rukon amana da annabi musa ya rike a rana ɗaya allah maɗaukin sarki ya bashi mata aure ya bashi masauki ya bashi sana'a ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماع مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ الخبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت, يا قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما صفيت لنا هكذا سمي فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قال إني أريد أن أنكهك إهدى ابنتي هاتين على أن تعجرني ثمانية حجج فإن أتممت عشرا فمن عندي وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله قالت يا أبتي قالت يا أبتي استعجر إن خير من استعجرت قوي الأمين أرانا دي الله يبقى النبي موسى ماتا سوى الأمينتي wannan mutumi na madiyana da ya fahimci wannan annabi musa mutumin kirki ne ya ce inni wuri da al'unki haka ihidab na tayya na yanke shawara zan baka mata ka aura ya samu mata ko bai samu ba abu na biyu ala an ta'ajura ni samaniya hijaj za ka yi min aiki na shekara takwas duk wani appointment da ake badawa ka taba ganin appointment da za a baka a gwada ka shekara takwas wata nawa ake baka a matsayin gwaji annabi musa saboda amana gwada shi kawai za a yi a matsayin ma'aikaci appointment da aka bashi shekara takwas sai aka ce wa ma uridu an ashqa alai fa in atmamta ashran fa min indik in ka cika goma ma baka da matsala duk aikin da zaka samu a ce an baka garanti ga shi nan kai lecturing a ABU shekara takwas da ka sha kwana ka ja abin da zaka ja to babu abin da zai haifar maka da wannan sai mene sai amana mana yi magana akan rukun amana a sana'o'in hannu yanzu shi annabi musa da aka ba shi amanar sai ya ce satajidini insha Allah minas salihina ba zan baka kunya ba za ka tarar da ni insha Allah cikin mutane na kirki ba zan ci amanarka ba Allah ya datar da mu mana yi magana akan rukun amana a ainihin shugabancin al'umma Allah ta yana cewa inna Allah ya amurkum an tu'addil amanati ila ahliha ibnu taymiya yana cewa wannan ayat ta sauka ne akan shugabanni zalla duk wanda aka ba shugabanci ya rike amana al-imamu shaukani yace a'a inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha tana da cikin ummahatul ayat ta hada komai da komai domin al-ibratu bi umumi lafzi la bi khususi sabab wanda ita ce fahimtar ubay ibn ka'ab ita ce fahimtar abdullahi dan abbas ita ce fahimtar abdullahi ibini masudi ibini jaririn ne kobari shi ma fahimta shi kenan ita amana ba sai shugaba ba har mai gadin masallacin na umarce shi da ya rike mene amana dan agaji makwabci kowa ya rike amana malam yayi magana akan rukun amana game da abin da ya shafi kasuwanci wajibi ne a matsayin kan kasuwa ka rike amana idan aka baka jari ka ainihin rike amana manzala sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bada labarin wani mutum a cikin banu isra'ila al-imam bukhari ya fitar da hadisin fita yayi kasuwanci ya je tarar da abin da yake nema babu ya koma ya zauna ga kudi babu abin siya wani kuma ya zo siya ga abin siya babu kudi sai ya gaishe ce ya na ganka a zaune ya ce ai ban da abin da na zo siya ban samu ba sai ya ce kana da kudi ya ce ina da kudi ya ce ba ni kudin ne in yi siyayya ya ce ban san ka ba ban taba ganin ka ba ya ce babu matsala mu haɗu a ranar kasuwa idan mako ya zagayo ya ce a waye shaida da zan ɗauki kuɗi na in baka ban taba ganin ka ba ya ce Allah shi ne shaida wannan mutumin ya ce wakafa billahi na idan Allah ya zama shaida ya ce samu wani wakili waye wakilinka ya ce Allah shi ne wakilina ya ce to wakafa billahi na idan Allah kuma shi ne wakilina mutumin nan ya siyayya ya tafi bayan ya tafi da sati ya zagayo ya yunkura zai zo ya dawo mu da wannan kudin da ya bashi a matsayin kasuwanci satin da ya wuce bai taba ganin shi ba ko yana zuwa sai da ruwa ya tara hanya ya rasa ya zai tun safar rana tana nema ta fadi ba shi da yadda zai tsallake ruwa ya je ya mai da wancan amana da aka bashi na kudi me yayi sai ya dauko takarda sai ya rubuta wasiƙa daga wani dan wani zuwa ga wani da ban taba ganin shi bai bani kuɗi a kasuwar ƙauye satin da ya gabata ga kuɗin ka nan na dawo maka da shi ya nan da kuɗin a takarda ya daure da igiya ya dauko itace ya fasa itacen bayan ya fasa itacen ya daura kudin ya daga hannu itacen sama ya ce ya Allah ka sani na kafa ka a matsayin shaida na kafa ka a matsayin wakili wannan mutumin idan ban bayar mishi da kudin shi ba zai ce ban da amana ya Allah ga wannan kudi ka kai su game su ya dauki wannan itace da kudi ya jefa a ruwa ya juya ya gaba wancan bawan Allah yana kasuwar kawai yana jiran wannan ya kawo mai kuɗi bai kawo mai kuɗi ba ya ce la'ila illallah mutane babu a tashin babu amana kiyama ta kusa ta tashi menene menene yana zaune can da rana za ta faɗi mai yayi kawai sai ya ce bari in je in yi wanka in rage zafi yana zuwa kawai sai ga itace na yawo a ruwa sai ya ce bari ɗauki wannan itace in rage zafi in je gida a kona mu yana zuwa gida ya jefar da itace kawai sai itace ya tarwatse sai ga kuɗi yana bude kudi sai ga wasiƙa ai wane wane ne aiko maka da kudi yace kiyama da saura malai magana kan rukun amana game da ilimi a yau yana ga cikin abin da yake wulakantar da ilimi makarantu da ake budewa waɗanda suke ba su da ka'idoji musamman makarantun arna da ake bude su da nuna da neman samun kudi kwana-kwanan na aka yi jarabawa waye da leko ina da ƙani da na san da ƙyar yake zuwa makaranta bai son zuwa makaranta sai na ta sake shi da shawarwari da yan dubaru aka biya mishi waye da ne ko yabi ya biya ya yi jarabawa yana zuwa sai ya kawo mun result wai ya ci credit takwas wallahi wallahi bai cancanci ya ci credit ɗaya ba amma ya ci credit takwas saboda an waye gari yanzu ilimi an wulakanta shi makaranta za ta bude makaranta za a bude makaranta ne kawai cikin sharuɗan makarantar akwai cin jarabawa da aka ga malaman jami'o'i nan yaro za ga ya ci credit takwas ina da yaron da ya ci credit tara wallahi program muka yi na bashi certificate ya raba ma yara baya iya kiran sunan yaro da hausa ya zo yana raba ma mata certificate ɗin maza maza ya ba mata baya iya bambance shehu da shafa baya iya bambancewa kuma yana da credit tara a birnin zazzau garin da ake cewa garin da ya fi kowane gari ilimi muna yaudarar kanmu dole sai mun yi muraji'ar makarantunmu mun yi muraji'ar majalisunmu Allah ya saka mu malam da ya gabatar da wannan fefa da alkhairi malam sujud bayan kaura shugaban zama Allah ya saka mai da alkhairi malaminmu abokinmu kuma dan uwanmu a shek bashir lawal muhammad allah ya mai tukwici da gidan aljanna yadda muka hada nan allah madaukin sarki ya hada mu a wasu gurare cikin imani da natsuwa da takawa wasu alaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah wa rabbi sai ya saka mana da alheri yayi amfani da mintuna 15 da aka bashi Allah ya saka